فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba yau ma Allah subhanahu wataala ya kaddar hadomu a karatun littafin at-tajridus sarih li ahadithil jami' sahih littafin da babban malami a Sheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Latif Az-Zabidi ya ikhtisarin sa daga al-jami'us sahih wanda an aihe shi jira tana da shekara 813 ya rasu 800 da gomiya tara da uku Allah ya mashi jin kai da rahama ya kuma haskaka kabarinsa ya amfana da mu ilimin da ya yada har yanzu ne muna a kitabul wudu ƙarshe-ƙarshen shi kina za mu tashi hadithi na na na hadithi na 168 ba babun albauli inda sahibihi watasattur bil ha'iti wanda mali ya kulla tarjama wannan babe don mana nuni akan halaccin mutum ya yi bawali a kusa da abokin shi kamar ka yi bawali abokinka yana kusa da kai yana jiranka ko kuma ka je yin bawali sai tsaya daidai da bayanka saboda 'yan bayanka kasu ga cewa ga abin da kake yi matsalan ka jingida da jikin nan gurin shi kuma yana bayan ka yan can kasu ga menene kake yi to sai tsaya kusa da kai sai a fahimci cewa kenan tun da ya baka baya kamar kenan ya maka sutura wata sattur bilha'iti da kuma yin sutura bilha'iti da katanga ko wani abu wa anhu radiyallahu anhu wa fi ruwaya ukhra qala wa anhu daga gare shi dai rawi wanda ya gabata shine hudhaifa بن اليمان رضي الله تعالى عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى أو رواية تربا قال حذيفة فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبي حتى فرغ يتي فانتبذت منه سيني فانتبذت منه سينكوما جيهي دقا قريش fantabaztu minhu sai na koma gehe daga gare shi ma'ana na koma gehen manzala sasa alimtibat shine kenan mutun ya huta nahiya kamar gehenka saboda haka kamar yadda Allah subhanahu wataala Maryam alaiha salam yace fa hamalatu fantabazat bihi makanan qasiya ko kuma fanabathnahu bil ara'i wa huwa saqim fashar ilayya sai ya muni nuni ma'ana na salasalan bayan na yi nesa da shi na koma can nahiya fashar ilayya sai mun ishara faji'itu sai na zo kenan sai kira ni da ishara wannan ya nuna halaccin kenan amfani da ishara inda ba a raba da ishara kamar wajen sallama da kana iya mamuta assalamu sai ka daga hannu kawai sai dai in a sallah ne ko kuma inda ya zama mutanen suna nesa sai ka ɗaga hannu ya kai sallama kuma a sarce amma wajen kira ko wannan ke na yayi ya ce fantabattu minhu sai ne nesa da shi ma'ana na koma can na iya nesa da annab sallallahu salam fa share ilayya sai mun nuni akan in zo kusa da shi fa ji'tuhu sai na zo kusa da shi fa qumtu inda aqibihi sai na tsaya gurin bayan shi inda aqibihi gurin bayan shi hatta fara har ya ida kaga anan anan sarasa sai kira huzaifa huzaifa sai ya zo kusa da shi kuma har ma aiki salam kenan ya biya bukatar shi wannan shi ya nuna cewa ba laihi bane ba bawali mutum yakan iya yi kusa da wani abokin shi kaga ba ɗaya ba da kenan za'id wanda shi kuma kanar sula sarsa idza zahabar mazhaba abada ko kuma nan gurin saboda haja ne shi yasa su malaman suka ce kenan wannan ya nuna bai halitta mutun ya matse hutsari saboda kaga zai ja zama mutun cutuwa kamar yadda ibn qayyim cikin ism na tubbun nabawi azaril ma'ad yayi bayani akan abubuwa wanda duk abin da ya kamata a fitar da shi to matse shi yakan cutar da bawa da mutum zai ji bawali sai rike bawalin ya ce sai ya samu gurin banɗaki ko kasa kaga tsayawar bawalin wannan asid din na bawalin zai iya cutar da ko da shi zai iya cutar da kaza to kaga me yafi duk abu in ya kamata a fitar da shi to a fitar anan kaga da bawalin ya kama shi a gare ne kaga fanta ha ila subatati qaumi sai zo gurin wannan kenan jibji wanda aka ce da nan ne ma malamai suka kafa hujja da halaccin yin bawali a tsaye imam malik yana daga wanda suna ga halaccin yin bawali a tsaye matsar ne ba zai fallatsun maka ba matsar ba zai fallatsun maka ba tunda kaga gurin su ba a gurin da yake jibji inda zaka tsugunna kaga ai gurin dama yana da mushkila na kenan da tiko na abu makamancin haka fa umta inda yaqibi hatta faraga na tsaya kusa da bayan shi har ya zamanto ya ida wannan hadisi bukhari ya maimaita shi a kitabul wudu babul bawli inda subaqat qaumi wanda ya gabata kenan da kuma babul bawli qa'iman wa qa'idan baban da yake nuna ya halitta kai bawli ko a tsaye ko kuma a tsugunne haka a kitabul mazalim ya fitar da shi babul wuqufi wal bawli inda subaqat qaumi tsayuwa da kuma yin bawali wajen kango na mutane saboda shi kango ka'ida kaga ba gida bane ba sannan kuma guri ne wanda dama aka bar shi haka akan zubda wani shara wasu awa saboda dama mutane ba su zama a ciki kaga ba ɗaya beki amma da katangal mutum ya gina ya yi shahe ya yi furce ka zo ka dinga mushi bawali wannan kuma zai iya shiga cikin mala'in saboda hukunci kamar waɗancan kaga yadda za ka misali mutane su samu katangar mutum su yi tabori su yi tabori kuma har ta zube ko kuma gurin zaman mutane sai ka ga mutum ya yi kaga ittaqul mala'in salasa kaga a tsare mawarid sai kuma abdul gurin da mutane suke zama ko kuma gurin da ma zai zamanto ko da ba inuwa ba ce gurin shan hantsi ne shi ma da ya shiga kana iya samun gurin da ba inuwa ba ne gurin shan hantsi ne saboda me illar da ta sa aka hana a yi a inuwa saboda gurin amfanin mutane ne to don mutum ya yi bauli a kan gobe shiga layi nake na almatsalin sai dai fa in an gyara gurin kaga an gyara gurin an share kai kuma sai ka zo kake ma mutane kenan najasa to ina ga kuma yin bayan gari kaga kenan min babu aula Allah kiyaye babu ghasl dami wannan babu shi kuma abin da zai nuna mana ghasl dami wajibcin wankewa jini na haida ma'ana zai nuna mana cewa jinin haida kadan kin shi ma najasa ne kadan kin shi ma najasa ne an asma'a radiyallahu anha qalat جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إهدانا تهيض في الثوب كيف تصنع قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنده وتصلي فيه دقى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها رضي الله عنهما يروى سيدتنا عائشة أما لأبيا والدبابا كينان سكي دا إتا إتا دا عبد الله شقيقين عائشة دا عبد الرحمن شقيقين أما تاجر عائشة da kenan shekara goma da shekara goma da shekara goma ita ce matar zubair bin awwa mahaifiyar abdullahi bin zubair radiyallahu ta'ala anhu tana daga ma'abuta ibada tsoron allah lazimtar tafarki malamai cikin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga malamai waɗanda suke mata malamai mata daga kenan malamai na cikin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zamu ga dama tun dadewar al'amari tun farko farko addinin nan ko kuma tun zamanin sahabbai yanda a maza ke da malamai haka a mata ke da malamai yanda maza suke ba da daurin nasu haka mata suke ba da daurin nasu shi yasa kaga nan gurin sai take gaya mana abin da ta tambayi manzo Allah sassa mata annabi sallallahu alaihi suke bada labari ba za a ce ba mace ilimin ta ya kade ta kawai sai dai mata ne kade za ta ba sai dai za a kalle su salafi yaya tsarin su yake in za ka iya kenan tuhumar tsarin malimta ta mata sai dai ka tuhumuci wasu tsarurruka waɗanda suka kauce ma hanya amma ba wai malimtar tasu ba ko kuma karantarwar tasu ko kuma karantarwar tasu fuqaha usaba duka dalibai ne mafi yawan su na Aisha radiyallahu anha ragowan sahabbai haka duka kenan haka kuma ragowan mata su ma sahabbai mutum zai tattaki ya je tambayi mace amma da labule wai za su altumin hunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab sannan kuma cewa muryar mace al'aura ce shi ma ba haka bane ba kawai abinda Allah ce fala takhda'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa shi yasa kaga za a zo amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ga maza nan ga mata nan sai mace wani lokacin sai ta bada amsa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'alla mutum fa zai dinga faɗin abin da yake faruwa da iyalin shi la'alla wata mace za ta faɗi haka kaga asma ta tashi tace kwarai ya rasulullah kowannen sai yana aikatawa kaga inda murya mace al'aura ce iri-irin wannan halayen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a'a yi shiru ko kuma da ya zama abu sananne a wajen su amma abinda ba a yarda ba mace ta dinga kashewa murya shine ba a yarda ba da shi amma dan mace ta yi wa'azi ta yi kaza wannan matukar babu wannan abin ba zai zame abinda ake zance irin bulaguro mace ta tashi bulaguro wani gari kaza kaga dole tana bukata za tu maharami kuma sannan su magabatan mata malamai ba haka nan ba suka zama suna yi saboda haka asma radiyallahu anha tana daga cikin waɗannan ta rayu ta kai shekara ɗari kuma ba tare da haƙorinta ya zube ba ba tare da hankalinta ya kushe ba Allah cikin Sufyan ibn Uyayna ya ce man qara al-Qur'ana lam yakhrif duk wanda ya karanta al-Qur'ani baya samun shirubta din kaga shirubcewa tana a in aka yi rayuwa ba ta addini ba amma duk wanda ya rayu rayuwa ta ambatan Allah mana amila salihan min zakarin aw unsa falanuhyinahu hayatan tayyiba duk wanda ya aiki nagari ko mace ko namiji za mu rayar da shi da dadin rayuwa kaga babu shirubta cikin dadin rayuwa saboda haka haka rayuwarta ta kai hatta ma da irin abubuwa da zaka ce masu shekaru in suka kai wani tashi hankali ya faru sukan samu rikicewa su sami ikhtilati to kaga lokacin da aka kashe ɗanta abdullahi ibn zubair har ma a wata ruwaya hajjaji ya aiko kan ɗan nata ya turo mata amma wannan kaga bai daga abin da ya girgiza ta ya kada ta ya fitar da ita daga haicinta bal kafa hujja ma ta yi cewa dama manzo Allah sallallahu ya faɗi lalle a kabila ta banu saqif za a samu mutane guda biyu wabir wa saffar za a samu mutumin da yake hallakeke ta ce hallakeke mun ganshi shine muhtar ibn ubaid as-saqafi wanda ya da'awar annabta sai kuma as-safa kenan shine ajaj ibn yusuf as-saqafi mai kwaran yadda jini wanda yake na bayan Allah mutumin da hatta da ma aqida shi yana da matsala yana da aqida ta nasubanci amma kaga tsari na magabata da bin komi daki daki da kuma bin tarbiyya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun taba zauwa aka kama aka yi tattaki aka zo gurin Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu suka ce ya Anas kaga halin da ake ciki dangane da Hajjaj bin Yusuf mun mishi tawa mi kaza yace a na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku dauki hakuri ga abin da naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yati alana zamanu illa walladhi ba'da sharrun min zamani bai zo zo ma mutane ba face na bayan shi ya fi sharri daga gare shi ya ce na ji wannan daga bakin mazuwa sarsar saboda haka kaga sai nuna musu ku ɗauki haƙuri kaga tare da cewa hajjaj bayan zalimcin ma mutum ne wanda yake yana da matsala janibi wanda yake na aƙida janibi na aƙida to tsari na musulunci haka kaga haka suka ɗauki haƙuri akan ire-iren ababe waɗanda suke na zalunci nashi don su samu cikar ladan su gurin Allah subhanahu wataala qalat ta ce ja'at imratun ta rasu hijira tana da shekara 73 bayan kashe dan nata kenan ba jimawa ja'at imratun nabi nabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo gun maki fa qalat ta ce ara'aita ihdana tahiyat ya rasulullah ba ni labari dayar mu da ta zamanto tahiyatu fi thawbi tayi al'ada a jikin tufa ma'ana jini ya taba tufarta kaifa ta sina'u yaya za ta yi wajen tsarkakewa wannan tufata ta ƙala ce ta hutuhu ta gurza wannan guri ma'ana da za ka sa ka gurza ka gurza ka gurza sun mata ƙarsu bilma sai kuma ta cuɗa da ruwa watan daharu sai kuma ta ɗaure wata tsalli fihi sai ta yi sallah da wannan kaya nata wannan sauƙi na addinin musulunci banu isra'ila in jini ko najasa ta taba guri sai dai a yanki amma mu kaga Allah subhanahu wata'ala ya zo mana da wannan addini wanda Allah yake faɗin siffar mazala sasa wa ya zau anum israhum wal aghlal allati kanat alayhi wannan ya nuna kasanto jinin jinin al'ada na jassa ne ya taba tufa kuma ba bambanci da kaɗan kinshi ba za ka ce ba ƙasa da dirhamul bagari ko kuma wani a ko da ya yake kenan na jassa ne sau da haka kuma wajen wankewa ana son a kai matsa wajen wankewa imam bukhari ya fitar da wannan a kitabul hayd babu ghasl damil hayd an aisha radiyallahu anha qalat ja'at fatima bint abi hubaysh ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya rasulullah inna imra'atun ustahadu fala aqum afa'adu as-salata faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la inna ma dhalik irkun wa laysa bihayd فإذا أقبلت أهيضتك فرق الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضعي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت haka daga Aisha uwar mumine Allah ƙarin ra'a gare ta tace jat Fatima binta Abi Hubaysh Fatima diyar Abi Hubaysh ta zo yar uwar kenan Fatima binta Abi Hubaysh ta zo ila Nabi sallallahu alaihi wasallam gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat tace ya rasulullah ya ma kala inni imra'atun ustahadu fala atu ni mace ce ustahad da nake zarcewa da jini ma'ana na samu matsala na zarcewa da jini aka ce al istihada shine jaryanid dam min farjil mar'a fi ghairi awani gudana jini daga gaban mace ba a lokacin zuwan shi ba kenan ba al'ada ba ba kuma biki ba fala atu baya yankewa a gare ni a fa'adu salata zan bar sallah ma'ana shi ma ya haramta min yin sallah saboda sanannen abu ne kenan haramcin yin sallah tare da jinin al'ada da kuma cewa ko da an yi sallar ba ta yi ba faƙalar rasulullah sallallahu sai ma ke ce la a'a ba za ki bar sallah ba inna ma zalika irkun inna ma ki sani cewa zalika wannan jinin da ya zarce a bisa kwanukan ki da kika sani irkun wannan cuta ce wadda ta faru sababin jijiya kenan ba na asalin jini ba ne wanda yake zauwa daga mahaifa wale sabi ba jinin haita ba ne kaga a nan gurin fatima binta abi hubaish radiyallahu ta'ala anha ta yi tattaki don sanin tabbacin abin da kuma ɓanɓancewa kaga sai ta ce afadu salata amma za ka sami yau mace za ta samu zarcewa istihada ko jinin biki sai ta yi zaman tabbata ibada kuma ba za ta tambaya ba wata kawai sai wata rancen an yi wannan sai ta ce ai wata kaza jini bai tsaya mata ba kuma ita bata addini to kaga wannan iya daga rashin kula da addini amma dukkanin wanda ta damu da addininta kaga shine matakin farko da ya kamata ki tambaya ta yadda ko ki sa mai gidan ke je tambaya miki ko kuma hanya mafi sauki malamai suna gabatar da hilaye na tambayoyi wanda kawai kai tsaye tambaya ce za a yi kaje waraka addininka fai za a kabila ta haida tuki idan zamanin zuwan haida ki yi fadi'us salata sai ki fasa sallah wai za a dubarat idan kuwa ta ba da baya fagisiri an ki dama sai ki wanke wannan jinin ma'ana sai ki wa fagisiri an ki dama sun masalli sai ki wanke wannan jinin ma'ana ki kama ruwa sai kuma ki sallah thumma tawadda'i li kulli salatin sai ki arwalla ga kowace sallah hatta ji a zalikal waqtu har sai lokacin al'ada ki yayi kuma sai ki tsaye da sallah anan gurin manzo Allah sallallahu alaihi ya dora ta akan abin da ta sani na iya bambanta tsakankanin jini wanda yake na haza da kuma istihada kaga anan ba karantar da ita zuwa ga istizhari ba imam malik Allah cikin shi da rahama yana ga cewa bayan nan za ta yi istizhar da salasata ayyam wasu ma daga ragowan malamai na mazhabin suna ga cewa kenan bayan da a ce ta saba kwana bakwai bayan kwana bakwai jini ya zarce in ta istizhari da kwana uku kuma sai ta ƙara wani kwana uku sha uku in bai tsaya ba ta ƙara in dai bai kai kwana goma sha biyar ba saboda abin da suka tafi na cewa ƙaramin mafi yawan kwanuka haita sha biyar wanda kuma mun san iyakan cewa kwanukan zuwan haida babu dalili a kai abu ne wanda yake komawa zuwa ga ada da kuma tajriba sau da haka dukkanin macen da ta san yanayin zuwan jinin haida da kuma launin shi ta san wanda ba na haida ba in ta samu rikicewa jini sai ka dora ta akan abin da ta sani ko kuma ba ta san kalar shi ba amma ta san adadin kwanukan da ta saba ya ka dora ta akan adaginta duk farkon wata kwana biyar take yanzu kuma jini ya rikice mata ya zarce da zuwa shikenan sai ta daidaita duk inda ta yi kwana biyar farkon wata to duk jinin da zai ɗori kuma kenan istihada ne kenan ɗayan biyu ne ko ya zamanto tana da kwanuka sanannu ko kuma ya zamanto a'a ta dai iya bambancewa tsakankanin jinin haida da na istihada to kowanne sai ta dogara da shikenan ana yace inna ma zalika irqul wannan jijiya ce jijiyar ana ce mata adil a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna innahu raqtatun min ash-shaytan inma hiya raqtatun min ash-shaytan halbi ne na shaytani malamai suka ce shaytanin ne in yayi harbi din sai kuma a samu tsincewa na ita jijiya din saboda haka sai jinin ya zarce da zuwa shi yasa zaka ga wasu lokutan akan samu wanda sababin shi kenan na sihir ne sababin shi na masirjin zaka mafi yawan matan da suke da matsalan masu to tun suna 'yan mata wasu ya zamanto al'adarsu ta rikice wannan kuma tsari ne na shaidani ne bata ma mutum addinin shi saboda haka kenan kasantociya jijiya ne da kuma harbi ne na shaidani babu cin karo a tsakankanin wannan duk wanda ta zamanto ta samu irin wannan matsala din kenan za ta dogara da bambanta tsakankanin jinin ko kuma ya zamanto ta yi aiki da kwanukanta wanda suke sanannu a wajenta sannan in kwanukan haida sun ƙare to kuma za ta zamanto ta yi wanka sai kuma ya zama ta yi sallah ma'ana ana buƙatar ya zama ta haɗa tsakanin azuhar la'asar ta yi wanka ɗaya magariba isha wanka ɗaya asuba wanka ɗaya sai dai kuma lokacin da za ta yi sallah to zai zama hukuncinta kama hukunci na mai tasalsali na bawali kina a duk lokacin da za ta yi sallah wajibi ne mai sai ta yi arwallah wajibi ta kama ruwa sannan kuma ta yi alwallah a duk lokacin sallah yanzu ba za ta ce ba ta yi azuhur da alwallah kuma da la'asar za ta yi aiki da alwallah a yanzu za ta kama ruwa ta yi alwallah za ta tsaya tana sallah ko da kuwa jinin yana mi yana zuba kamar yadda wanda yake da yauyau na bawali ko yauyau na kashi ko yauyau na iska kaga duka shi ma wannan ne wajibi ne in zai sallah ya alwallah kuma ko da wannan najasa tana zuba kenan zai ci gaba da yin sallar shi tun da shi larura ne wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a kitab al-hayat bab al-qibal al-mahid wa idbari tahawwal hayat da da kuma ba da baya idan hadat fi shahrin salasi fi shahrin salasi hiya din macen da a wata ta jini ya zo mata su uku kenan ita ma kaka za ta kaga so ɗaya ne ka'ida sai zo mata su uku to sai ta koma kan wannan sai kuma idaratul mustahada at-tuhur wadda take mai jinin istihada in ta ga tsarki menene abin da yake kanta shikenan za ta yi wanka ta ci gaba da ibadarta sai dai mustahabbi ne ta dinga yin wanka ta hada tsakanin sallah biyu ta yi wanka amma kuma farilla ne wajibi ne duk lokacin sallah kuma sai ta yi arwalla mala yace babu ghaslil mani wa farkihi wa ghasl ma yusibul min al mar'a babu ghaslil mani wa farki wannan babe zai karantar da mu hukuncin wankewa abin da ya taba mutum na mani ko kuma kankarewa da kuma ghasl ma yasibu min almar'a abin da zai taba mutum min almar'a daga kenan mace wa anha radiyallahu anha qalat kuntu aghsilu aljanaba min thawbi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa yakhruju ila as-salati inna buqa al-ma'i fi thawbi daga aisha radiyallahu anha tace kuntu aghsilu aljanaba na kasance nukan wankewa janaba ma'ana kenan tana nufin janaba mani min sobin nabi sarsan daga tufar maki fa ya kharuju ila sala sai fita sallah wa inda buqa alma'i kuma lalle buqa gurbi na alma alamar ruwan da aka wanke fi sobi yana a jikin tufarsa ma'ana zai hutar tare da lemai an wanke amma kuma da gurbin alama na tabawal guri din wannan imam al-bukhari ya kulla mana dan nuni akan cewa kenan duk guda biyun in aka yayi yace babu ghasal mani wa farki amma sai bai zo ba da lafazi na me kenan lafazi na al-farku sai yace kuntu aghsil janaba min thawbi nabi sallallahu alaihi wasallam fa yakhruju ila salati wa inna buqa ma'i fi thawbi kaga bai kabo wancan lafazin da Aisha ta ce kuntu afrukuhu min thawbi nabi sallallahu alaihi wasallam amma sai ma tarjama babu duba da istishhari da wancan hadisin ko da ko bai kawo maka bashi anan dangane da wannan matsala imam shafi imam ahmad bin hanbal da kuma ragowar malaman hadisi sun tahi akan mustahabbanci na wankewa mani ginu akan cewa kenan tsarkakakke ne ginu akan tsarkin shi tunda inda najasa ne kaga ba za su ce ba wankewa mustahabbi ne kaga ginu su sun tafi akan cewa mustahabbi ne sai suka ce to tunda mustahabbi tunda kenan ba najasa bane afun sai suka ce kenan wankewa mustahabbi ne wankewa mustahabbi ne ko kuma ginu akan cewa a'a najasa ne ko kuma a'a abin da yake tattare da shi na rutuba kin da ya ambata a baya shi kuma sai aka samu mazhaba ta Abu Hanifa Imam Malik su kuma sai suka tafi akan cewa najasa ne suka ce najasa ne daga cike nan suka ce duba da kasantuwar cewa kenan abin da yake tare da shi da yace wa ghasli wa ghasli ma yasibu min al-mar'a saboda ai suka ce da wahala ya zamanto kenan an samu zuwan shi ba tare da mi ba wani abu na rutuba bangaren ita mace kin to wannan kuma kaga shi kuma kenan me shi kuma najasa ne sai suka ce to kenan wankewa wajibi ne sannan kuma hanafiya Allah cikin su da yawa ya suka dora kenan akan wannan sai kuma wanda suka yi tafsiri cewa in yana bushe za a kankare kamar yadda wacce ruwaya ta Aisha radiyallahu anha in kuma yana ɗanye kenan sai a wanke kuma shine kauli wanda yake rajihi kenan kauli wanda yake mafi rinjaye akan wannan shi yasa Imam Tirmidhi kamar yanda shi ma ya fitar da hadisi ɗin a ƙarshen hadisin sai yake ta'aliki sai ke cewa wa hadisu Aisha hadisin Aisha cewa ta wanke laysa bi mukhalifi hadisil farki bai cin karo da hadisi na kankarewa yace bai cin karo da hadisi na kankarewa kenan ana son ya zaman tomi an wanke mustahabbi ne don saboda mi abin da ya gudana na kar a ga abin a cikinka kenan bangaren abu na kaza kenan abin da a gani a cikin mutum kazanci ne yanzu misali majina ko wani abu komiya za ta taba tuwarka ai ba na jasa bace amma bari kake za ka wanke saboda mi bangaren tsafta ka a ga abin a cikinka ya ce to kenan mustahabbi ne don kar a ga gurbin wannan sai kuma ka asari na abdullahi ibn abbas wanda abdullahi ibn abbas yake cewa almani bi manzilatil mukhat yace mani matsayin shi kamar majina ne fa amitu an kawlo bi idkhil yace ka goge shi daga gare ko da kuwa ka sa wani hakki ne ko wani kenan tsabre ka goge saboda haka kenan yace matsayin shi matsayi ne kenan na kamar majina majina kuma kaga ba najasa bace ba duk da daga wanda suka tafi akan cewa najasa ne wasu suka ce magudanar shi ɗaya da bawani wanda ko malamai suka ce a'a ba ɗaya bane ba sannan kuma suka ce abinda zai ƙara nuna mana ba najasa bane kasantuwar ubangiji subhanahu wataala da ya karrama bil adama wanda hatta da annabawa daga jinsin bil adama suke to kuma kaga Allah ya halicci banu adam kenan min sulalatin min tin ko ba shi ba dai min ma'in mayin ko ko min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira saboda haka kenan wannan ya nuna ba najasa bane imamu muslim ya fitar da wannan hadisin kamar yadda abu dawud tirmizi na sa ibnu majah su ma duka sun fitar da shi kuma bukhari ya maimaita shi a kitabul wudu babu idza ghasala janaba aw ghayriha falam yadhhab atharu in mutun ya wanke da janaba ko wani abu na janaba din sai kuma gurbin tashin gurin bai hutahi ba wannan ba ne jini ya taba sai aka wanke aka wanke ai kaga launin ja ne amma an wanke ba ɗanɗano babu guken abu shikenan kashi ya taba aka wanke aka wanke babu ɗanɗano babu guken kenan najasa ta tafi don wannan gurbi kin shi kuma wannan bai cutarwa mala yace babu babu abwalil ibli والدواب والغنم ومرابطها نعم وعليكم السلام sa sabuli eh sabuli ai dan tsaftacewa ne da wankiya mutun ya sa yayi eh mutun ya sa yayi wannan babu shi kuma Imam al-Bukhari ya mana tarjama dan nuni akan tsarkin bawali na raƙumi kuma ginu akan tsarkin bawali na raƙumi tsarkin bawali na kenan awakai da ma dukkanin dabbar da take makulin laham wadda ake cin namanta wadda namanta halal ne kenan bawalinta kashinta duka shi ma halaka ne shi yasa dan kayi sallah a gurin da yake garken awakai ko tumakai ko shanu duka wannan sallaka ta yi garke ne na awaki sai ka tsaya kawai kai sallaka a nan gurin da kashinsu da bawalinsu sallaka ta yi baka da matsala shi yasa ma imam al-bukhari sai kawo asari yace wa salla abu musa fi dar barid والسرقين والبرية إلى جنبه فقال ها هنا وصم سوا yace abu musa al'ashari ya yi sallah a gurin da yake turke na dabbobi barid inda kenan gurin ya da zango boda-boda wadda suke yi wancan lokaci zuka daga nan sai a je garin rana sai a yi wani turke haka sai a yi wani gurin mai yake da suna wani garki sau da haka yanzu daga nan mai son tahiya ya mai in ana son a ta yi a hanya mafi sauƙi kenan da an sukwana doki daga nan inda aka je garin rana wannan dokin hakiyawar ɗaukar sai a bar shi akwai guda shi kuma da ya ɗauke shi ma sai a sukwana aka ta yi can kenan a hanya mafi sauƙi yana sa a kai saƙo sai da ya ce to ya yi sallah a wannan guri ɗin kuma alhali ga sarari can wanda ba kenan garke ba sai ce musu ai da nan gurin da can diɗe da nan da can daɗe ne kaga wannan ya nuna kama abinda mutane suka shahilta yanzu matsala ne ya ka zo za a yi sallakawa sai wani ya sa takalmi wani ya fitar da takalmi sai ka bar takalminka kaga inda mutane suka jahilta ka yi da takalminka shi ne ya fi dama kuma hudda takalmin a shi nan gurin kuskure ne to abinda kake son ka ilmantar da mutane wannan kenan sai kai saɓanin yadda wasu in suka so kaurace masu nan ya su ce a ai ya kamata a karantar da mutane sannan kuma a aikata a kamance a tarbiya bilkudwa a nan sanasan kawai aikata abin yake shi ke nan sahabai su ma hesi ba wai yanzu jira ba ake he an zo ana sa lasfika ana kaza kuma wace suna ce ba a haɗi ba wace suna ce ba a haɗi ba da gajinsa sai an zo ana ta kaza kawai ne in baka yi baka yi amma wannan ba uzuri ba ne ka ce sai an karantar da mutane ai ya kamata ku karantar da mutane a rediyo ana yi a miya komi a hiliwa yake to kaga hadda wazin kasa gaba daya kasa da kasa kuma ka ce wani ka ce wani a karantar da mutane komi a hili yake kawai aiki ya rage an anas ibn malik radiyallahu anhu qala qadima unas min uklin aw urina fajtawu al madina fa amarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi liqah وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا رائي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعمة فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون أنس بن مالك قال قاري الراجل قدم أناس ya ce ƙarima unasu wasu jama'a sun gabato min ukulin daga ƙabila ta ukul au urena ko kuma ƙabila wacce take ta urena kenan ƙabila ce daga yanki na banu tamim da kuma yanki na ƙuda'a sai suka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fajtawul madina sai suka kama shi kukan shamajika ma'ana rashin karɓar yanayi na garin madina a gare su famara hun nabi sassan bilikahin sai annabi sala sai umarni gare su bilikahin da ga masu da taguna wanda suke masu nono liqah kenan taguwa wadda take mai nono kama a ce qalus saboda haka bilikahin da taguna waɗanda suke masu nono wa an yashrabu min abwaliha cewa su je su dinga sha daga bawalin wa albaniha da kuma madarar raƙumin shek nasiruddin albani ya ce a nan gurabin da ake bukata cakuɗa tsakankanin waɗannan abubuwan kamar yadda nan sara sai sa aka cakuɗa musu ba wai kawai madarar bai mufradi ha baulin bai mufradihi in kana son ka fi samun amfanin to ka gauraya su tsakanin kenan madarar da wannan matsalar da suka samu na aljawa aljawa nau'i ne daga cututtuka waɗanda suke na ciki saboda haka sai zamanto sun samu wannan matsala ɗin jikinsu ya zamanto ya rame fata jikinsu ta zama ta yi masara shi tsawon suke ɗora wannan akan kamar masu matsala emasi ko kuma matsala irin na ɗan yahoron masassara sai ce kenan yin amfani da wannan ko kuma matsala na kamar ciwon hanta kamar matsala na koda da sauran cututtuka wanda suke na ciki ko kuma rashin samun ƙarfi ɓangaren kenan tumbi akwai ruwa da ya zo ma wanda abu nu'ayin shi a cikin kitabu tubbin nabawi na shi ya kawo wannan ce da za su samu rauni na tumbi tumbin kai zamanto bai iya narkar da abinci da wuri ko kuma abincin sai zamna zaɓaka a ciki sai zama har ma ya fara ɗoyi ta yadda kenan a dinga ja abin saboda ya yi ƙurji kuma babu fawa babu ƙarfi ya ce to wannan shi ma kenan aka yi amfani yakan iya daga ce abin da yana magancewa ko kuma a abin da su masu tajiriba wanda yake na ilimi na zamani suka bubbincika su ma suka ce hatta da irin kansar na hanta kansar na kenan bangaren saifa duka waɗannan matsalolin su ma duka wannan yana amfani yana amfani aka yi wannan yin shi sau da aka gama tsakankaninsu ka gani nan abinda za mu fahimta annabi sallallahu alaihi ya yi umarni an yi shirabu min abuwali hawa albaniya amma nan ba umarni ba ne wanda yake mi na wajibci ka ce a ce wajibi a yi kaza a wani abu ne na kenan ashe a gama musu wannan a amfani da shi ma'ana umarni na ashe a ba su su sha to amma duk abin da ka gama zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a kai ko ya yi ishara kaga da akwai wani surru wanda ya fito daga haske na annabta wanda kuma wannan shine magani na ubangiji mahalicce masanin halin dan adam shi kuma bangare abin da ya shafi ilimi na tubbun nabawi in ana zancen shi ba a kwatanta shi da tubbu wanda yake na zamani ba a kwatantawa kamar ka ce wancan kamar babu shi ne ka ce ma ga tubbu na annabi sallallahu alaihi sai dai fa abin da zaka kalla akwai matsala shin shi mai siffanta ma maganin ya san tubbun nabawi shine abin da zaka kalla saboda ai kaga akwai irin su taumal hakim kaga irin akwai irin su taumal hakim akwai kaga yanzu wanda zai fahimci abin ba a baibai in ya siffanta maka in ka je ka sha baka ce bai an ce in sha kaza kuma na sha biyu ba shin wanda ya siffanta ma ya san abin haka ne yanda annabi ya faɗi haka yi ma ko kuma ya yi ƙare-ƙare a nan kuma ya mukula ba duk wani tarkace ba ne ake ce ma tsoffin nabawi akwai tubbul ashab akwai tubbul nabawi baka zo baka dinga asha darbejiya da waye tubbul nabawi annabi aina annabi yace asha darbejiya ka ce asha mai na aikata annabi yace ka ce bangaren tubbul ashab magani na ganyayyaki shi kuma wannan an dace tajriba ce dauka kai kaje ka gwada ko kuma magabata daga wanda suke maga suka gwada yana maganin cuta kaza kaza ba lalle ba kuma gwajin da aka yi shekara 500 baya kuma ya dace da mutanen yau heka kula hallau da wannan amma dai almuhimmi kawai mu bambanta tsakanin tubbul ashab da tubbul nabawi amma irin wannan tarikicen da yawa zaka ga wasu suke ragadatu a saluloli da abin nan ba duka bane yake daidai kenan sai mu tsaya kuma ba kowane bane zaka ce ma tubbul nabawi ka kula da tubbul ashab da tubbul nabawi saboda abin da yake cikin hatsarin wannan mutum yana iya aiki da abin da tajriba ta nuna ya ce a dubbin nabawi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza mutun ya je sha ya mutu ko kuma wani ya je ya dauka wani mustashirki ko wani mulhidi ko wani kahuri ya je ya gwada ya gada matsala kuma kaga a lokacin ya soki sunna yanzu wa ya shayo kai ka shayo to da kai bambanci a tsakankanin waɗannan abubuwa amma duk abin da ya tabbata to kuma a nan gurin ba za mu yi lissayi da wani tajiriba ta zamani ko kaza su kuma iri-irin waɗannan abubuwa abinda yake gaskata su abinda yake gaskata su su kuma imani annab sarasa ya ce kaza to zama kana da yaƙinan ka sallama shin addu'a tana karɓuwa tare da shakka inda za ka yi addu'a ba kaga ba za ta karɓa to haka su ma waɗannan sai kake shakka ciki shi yasa za ka ga masu imani ya su karɓa ɗari bisa ɗari wani kuma shi za a shekara ana ce mai manzo Allah salasa ya ce akwai waraka ce ka sai ka ji ya ce a ai a jami'a ta ina ne ma an yi gwaji an nuna yanzu ka ce mai a jami'a ta Amurka ta ina ce an yi gwaji to ba zai ji kamar abin daga samani aka ce mushi yanzu duka ita ce mai annabi ya ce wa yana shakka amma da ka ce a ai wani bature na ƙasa kaza shi ma ya yi gwaji ya gano wannan zai ce aha sai ka ji ya kama ƙari ya kama fawa yanzu duk wancan abin da aka ce mai manzuwa sasa ya ce wannan bai ƙara mai himma to ba ruwanmu da gwaje-gwajen su in ya zo dama mu mun yi imani wannan can da waka gwada amma ka dinga a jami'ar ina ne jami'a haiti ta wace ce ta yi jami'ar da aka turo mala'ika jibril ya faɗi ma manzuwa sallallahu alaihi wannan gwaji ne na su gwada su dace da daidai su dace da kuskure wani ma da ya gwajin ma mahaukaci ne bai ma cikin hankalin shi wani mashirmanci ne ma to yaushe za ka zo a kan wannan shi ya sa ibn qayyim ya ce ratar da take tsakanin tubbun nabawi da tubbu na daktarori ya ce kamar rata ka ce tsakanin duddige da kai ina za ka kwatanta wannan babu yadda ya ce to kamar ma babu nasu ne wannan bangaren imani da sallamawa akan tubbun nabawi kenan wannan duk abin da tajriba ta nuna lalle iya amfani ko musamman matsalolin cututtuka na ciki inda aka hada da matsalar huhu tari duka wannan aka gangama duk yana yi kenan a gama da bawalin da madarai bawalin da madarai kuma mafi yawa shi kan shi ma bawalin ko kuma madarai akwai inda yake amfani shi yasa Abu Nu'aym a cikin kitabut tibb nabawi na shi Abu Nu'aym al-Asbahani sai ce babu ay abwa abwalil ibri anfa wannan ne daga albanin ibn anfa daga madarar raƙumin ma wace ce tafi amfani ba ka zo ba kawai ka ji an ce raƙumi yana da amfani ka kamo raƙumi ka ka gidanka ka ɗarme kana ba shi tunkuza kana ba shi dawa da wane kuma ka ce amfanin kake so ba ka zo ba zumuwa ce tana da amfani ka yi wani ɗan jardan ɗinka ka killace mata magarya ko kaza tana ci kuma ka ce a'a sai ka leka waccan da ubangi ya ce wa auhara buka ila nahli an tattakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasulki subli rabbiki sulula yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifan alwanuhu fihi shifaa'un lin-nas zumu wadda take da hurriya ke mazanci me yasa ya zamanto fi shifaa'un lin-nas saboda kuli min kulli thamarati ta ci wancan ta ci wancan ta ci wancan to amma sai ka zo ka tsare guda kaga zaka samu amfani ba ka samu ba misali naman kashi kaga amfanin duk da naman kashi yake da a bangaren luhun yanzu ya ka zo ka samu na gidan gona kake bashi da sa kaga ce aka yi ma kansar karshe dai aka ce wannan manyan yan mi ake ce musu mashago su kansar ma suke sama mutum saboda me yasa duk saboda nan da an gama da jini an gama da kashin menene da kaza duka da za to rabta takin wannan sai ka ga mutum shi ma sai zama kawai sai girman amma ba amfani to waccan kuma tana ma mutuwanan fatayi to sai mun kula da shi ma wannan bangara shi kuma hikimar waɗannan abubuwan kar ka je ka yi amfani da abin da mazana sarsa ya ce ka samu saɓanin haka na kuma ka dinga wata shakka ta shige ka haka je ka kafurta kenan sai ka kalli yaya aka yi amfani da abu falon masu hudu suka warke warai qatalu ra'iyan nabi sallallahu sai suka kashe makiyayin manzo Allah sallallahu dama ashe ƙarya suke ba musulmincin gaskiya bane wastaqun na'ama suka kore raqumma fajar khabar fi awwalin nahar farkon yini labari sai zo musu raqumin 15 ne su kuma wajen mutun takwas ne fa bata fi atharihim annabi sallallahu alaihi sai tura kan sawun su take aka tura wasu kafawa masanan halittar ɗan adam wanda suke ganewa sawun wane da wani sau da aka yi aka tura wannan masu ilimin na ganewa sai suka tafi kai tsaye a kan sawunsu falon martafa na harshi abihim lokacin da rana ta ɗaukaka kaga awalin na har ne amma kan me wannan ji abihim sai aka zo da su fa'amara faƙata a idiyahun a nafsara sai umarni aka aikata musu yadda suka aikata mai faƙata a idiyahun aka sare hannayensu saboda me sun zamanto kenan sun kwace dukiya sannan kuma harabullaha wa rasulahu sannan kuma irtaddu wa sumirat ayunuhum sannan aka tsitsire aka caccake idanu saboda lokacin da shi ma suka kama shi suka sassare mai hannu sai suka caccaka kaya a idan shi sai harshen shi kuma suka caka kaya hallau a harshen shi wa sumirat ayunuhum saboda aka alqu fil harra sai aka jefar da su a gurin baƙaƙen duwatsana aka ce harra shine tsakoyi wanda zaka gansu babbaku kamar an zuba musu kwalta kamar tsarin kwalta haka ai kaga da kai tsakoyi wanda zaka ga baƙaƙe haka wanda kenan akwai maraka da aka yi lokacin zai da ta harra a gurin ya saskuna falasqaw suna nema a shayar da su amma aka ki shayar da su aka ki shayar da su wannan shine mafi tsananin ukuba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kenan aka zartas ga waɗanda suka aikata mummunan abu irin haka shi yasa Hajjaj bin Yusuf yace ma Anas bin Malik haddathni haddathni bi ashaddi uqubatan ba ni labarin mafi tsananin uquba wadda ta faru zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin Hassan al-Basri yake cewa wadittu allam yuhaddithu yace na so ina ma da bai gaya mushi ba tunda Hajjaj mugu ne duk mutumin da yake da abin nan kafin ka bashi labari kamar ka taimaka maka tura shi ne akan yi wannan hadisi imam al-bukhari ya maimaita shi gurare daban-daban wajen guri goma sha uku imam muslim ya fitar da shi a gudun nasa'i ibn maja ma ya fitar da shi ya fitar da shi a kitab na muharibin wanda ya kashi babu lam ya hasin nabi salasa min ahali ridda hatta halaku lokacin da aka daddatse musu hannuwan ba a ma gurin lalas ba ba a kona gurin ba har suka mutu kaga mutumin da ya ridda shi ba za a mishi ba wannan yanzu misali wanda aka ma haddi na sata ko kaza kaga za a soye gurin don saboda kai kansar ya shiga ya samu sauki amma wanda ya ridda shi kuma kenan in aka mishi wannan wannan kin su ba a yi musu ba ba kenan sai zaman to kenan ba a kona gurin ba ya kashi a sannan kuma babu lam yasqil murtadduna wal muharibuna wal muharibuna hatta matu ba ba su ba ruwa suka sha har suka mutu mutumin da aka zo za a zartan ma haddi na kisasi ya kashe mutum in ya ce a kame ruwa sai a bashe sha sai ya ce kan a zarta an zo za a rataye shi sai ce ku bani ruwa in sha kaga aina saro ma suna wannan sai an kama mutum zai wani ya ce a bashi giya tililika shi tun da nasara yana da wani wani wani yake cewa jirgin su da ya yi abin nan suna zuwa daga faransa suka samu matsalar jirgi ya ce sun zo su tsakiyar ruwa sun zo abin da ya kace ai an samu matsala ya an koma faransa su kuma sun yi doguwar tahiya ce da koyi na arnin kusa da shi arnan bai ba magana da aka zo nan da ya ji ana ta shelantawa kawai sai buɗe ya hudu ya shehara ta lullika yake sha yake sha to kaga su ma suna da irin wannan to in za ma mutum ya ce a bashi ruwa sai a bashi ruwa ya sha kaga rahama ta addini amma in ridda ce shi kuma ba za a bashi ba in ridda ce ba za a bashi ba sannan kuma ya kashi babu samar nabi salasalan ayunin muharibin da nafsara sai aka tsitsire idanunsu adiyatu babul kasama a zakka babu su imali iblis sadaka wa albaniya saboda hesa aka hudda raƙumman sadaka daga cikin raƙumman sadaka ne aka kai kenan ana iya amfani da raƙumman sadaka ga abna usabil a jihadi ya kashi babun idan harraƙa almusulmin musulmin hal yi idan har ya zamanto mushrik ya ƙona musulmi za a ƙona shi ƙona shi za yi al-islam min jinsil amal abin da ya shi zami a magazi babu qissat ukul wa urena haka kuma ya kashi a babu dawa bil albanil ibni magani da kenan nono na raqumma sannan kuma babu dawa bi bawlil ibli da bawlin raqumi sannan kuma babu man kharaja min ardillah yulaimu mutumin da ya huta da kasar da yanayin dabi'a shi batta dace magani yanzu akwai wanda za ka gan suka kamu da cuta akai-akai sai a ce musu haidai ka koma inda kankara take sabka ko gurin ka zato yanzu don ka tashi ba zai zama ba kamar allo ba a ce ai ka guje ma na a aka ce e yanayin jikinka bai dace ba da nan sai dai ka koma inda yau ruwa gobe ruwa ke naunin ba laifi ba ne su ma kaga ai sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka dauka sai aka huta wajen gari wa an radiyallahu anhu qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yubna al-masjid annabi sallallahu ya kasance yana sallaka a gina masallaci fi marabidil ghanami a garken awakai a garken awakai wannan kuma ya nuna tsarkin kenan bawalin kaga sai aka ce su sha wani ya karanta أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن طاعة سقطت في سمي فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم نعم Imam al-Bukhari ya kulla babu ma ya min an-najasat fi samni wal ma wannan babe zai mana nuni akan hukuncin irin abin najasa da take fadawa cikin danyen mai ko kuma cikin ruwa najasa ce sai ta fada cikin danyen mai man shanu ko kuma ruwa hadisi na maimuna bint al-haris manzo Allah sarsan su ila anil fa'ara an tambaye shi dangane da bera saqatat fi samri da ta fada a cikin danyen mai faqala sai ce alquha ku fitar da ita ma haula da abin da yake gehen saboda kaga shi daskararren abu ne kenan tun da daskararre ne ba zai zaman to ba duka yayi na so to sai a cire beran kuma sai a bi gehen haka sai a kwalhe kenan shikenan wa kulu samnaku shikenan sai ku yi amfani da kenan samnaku saboda bera najasa ne kaga manzo Allah sarsa yayi umarni da kashe shi duk abin da annabi sarsa yayi umarni da kashe shi to ya nuna cin abin haramun ne kaga annabi sarsa yayi umarni da kashe bera iya daga fawasik an kira shi fasik to kaga haramun ne sannan kuma mi kasantuwar a fitar da shi shi ma nuna najasa ne dan inda ba najasa bane ba za a ce ba a cire har ma abin da yake gehen shi a cire tunda akwai abin da haram ne amma karan kanshi ba najasa bane ana bi hurairah radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu qala kullu kalimin yuklamuhu almuslim fi sabilillah yakunu yawm alqiyamah ka hay'atiha ittu'inat tufajjaru daman daman launa daman اللون لون الدم والعرف عرف المسك daga sayyidina Abu Hurairah ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu kalmin dukkanin wani rauni yuklamuhu muslim da aka raunata musulmi da shi fi sabilillah a hanyar daukaka addinin Allah ya kuni yawmal qiyama ka hayatiha ra'al qiyama zai tashi yana danyen shi charat ittuinat kamar lokacin da aka mushi wannan suka din sara ne suka ne harbi ne zai tashi wannan ya nuna daraja da fadla na wanda yake shahidi zai tashi gaban ubangijin shi a siffar da bayan Allah ma suke tausaya mushi ina ga kuma mahalicin bayan Allah arhamur rahimina sai je gaban Allah ma'ana ga na ubangiji nazo kuma ga a siffar da nazo da ita wadda a hanyar daukaka addinin ka ne aka muni ita saboda haka tafajjaru daman tana furzar da jini allawni launin dam launin ja ne amma wal arfu arful musu kuma tashin kamshin tashin kamshin miski ne zai dinga yi amma launin gashi nan launi ne wanda yake sha launi ne wanda yake sha wannan ya nuna jini wanda zai fito daga cikin wanda yake musulmi daga cikin mutum ba najasa bane ba ba najasa bane kaga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna sallah da kanu salluna fi jirahatihim suna sallah tare da raunin nukansu an saru wancan amma wancan jini yana zuba haka kuma kissar wannan ansari da muhajiri wanda aka harbi gudan jini yana zuba amma ya ci gaba zarce da yin sallashi kenan wannan ya nuna tsarki na jini wanda ya fito daga cikin mai jihadin ɗaukaka addinin Allah kenan jinin da za a ma mutum na rauni ya zuba wannan ba najasa ba ne don ya taba tufafinka kuma shi ma bai zamantarwa wajibi ka wanke sai dai ka wanke don tsabtacewa babal bauli firma idda'im wannan babe zai nuna mana hukuncin yin bawali a ruwan da yake zamananne ruwa ba mai gudana ba wa anhu radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fi annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yabulanna ahadukum kar da ɗayan ku ya bawali fil ma'i da'im a zaunannen ruwa alladhi la yajri ruwan da bai gudana sun mai ratasir fihi kuma yi wanka ciki haramun ne mutum ya yi bawari a cikin zamanin ruwa ku diddifi ko kuma ruwan da yake kenan tararre ko rishiya ko na abu makamancin haka ko zai yi wanka ciki ko ba zai wanka ciki ba haramun ne sun mai ratasir fihi sannan kuma ya yi wanka a ciki shi ma ya nuna kenan abubuwa biyu ya shiga yi wanka a ruwan da mutane suke amfani da shi wannan bai halitta sai dai ɗebo ya yi wankan da shi amma ruwa ne kududdufi ne mutane suna ɗauka suna sha ko kuma guri ne wanda yake na tafki ko rani kai ka zo ka tuɓe ka shiga kana wanka ko kuma ka zo ka yi bawali a ciki wannan duka kenan haramun ne baya halitta hukuncin shi walaikun salam a bai halitta da shi tun da da'im ne siffar shi an faɗa ya siffar shi ba sai suna amfani da shi ba in dai zaune ne baya halitta yi باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه الصلاة wannan babu abin da zai nuna man idza ulqi ala zahril musalli idan aka jefa a bayan mai sallah ko aka dora mai qadaru kazanta au jifa ko mushe lam tafsud alaihi salatu sallah shi bata bace ba mutum ne yana sallah sai aka dauko wani abu na kazamta aka dora mai ko kuma aka ɗauko musai kaga musai menene najasa ne sai aka ɗauko musai aka ɗora mishi to sallar shi ba ta ɓaci ba ana abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 'inda al-bayt wa abu jahl wa ashabu lahu julus id qala ba'dhum li ba'd ayyukum yaji'u bi sala jazur bani fulan fayada'uhu ala dhahri muhammadin idha sajada fanbatha ashqa al-qawm فجاء به فنظر حتى سجل النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهري بين كتفي وأنا أنظر وأنا أنظر لا أبني شيئا لو كانت لي منع قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجر يرفع رأسه ساجر لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها فطرحته عن ظهري فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم صمى قال اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن الربيعة وشيبة بن الربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع فنسيه الراوي فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعا في القليب قليب بدر daga Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kare yarda a gare shi yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ya kasance yana salla inda albayt a wajen dakin Allah albayt ma'ruf kenan Ka'aba saboda haka inda albayt wannan kafin kenan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam bayan bayyana da'awa daga baya ya samu dama na yin wannan wanda shi ya kawo ƙara tsananta wa Abu Jahal no ashabul lahu julusu da Abu Jahal da waɗansu daga abokanan shi kenan ya shi ya shi tantiran kafirai julusun suna zaune saboda su ne masu gari su suke da dama ga manzon Allah wanda Allah ya turo ɗakin Allah falya'budu rabb hadhal bait ɗakin da da aka yi shi dan bautar Allah asalin kuma wanda ya gina kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma addinin musulunci addini ne da yake tafiya da tsari ba da garashe ba dan a koya mana ga yanda ake tafiya da kowane irin tsari a kowane zamani ka samu yanayin kanka shi dama addinin ya gaji haka to sai ka yi amfani da karantarwa farko tsarin da na farko suka bi sai ka zamana lafiya wa abu jahalin wa asabun lahu julusun iz qala ba'dhum li ba'd a lokacin sai junansu ya gaya ma juna ayyukum yaji'u bi salaja dhuri bani fulani wane ne a cikin ku yaji'u zai je ya zo bisala da mahaifa ta jazur bani fulan ko kuma bisala jazur da kenan mahaifa da kuma tumbi aka ce sala shine mahaifa jazur ana itlaki ga namijin raƙumi da macen raƙumi ko kuma jazur kenan majazur wanda yake raƙumi wanda yake abin yankawa kenan yazo bisalaha wa farasiha shi yasa wata ruwa sai zo da faras din da tumbin kenan saboda haka waye zai je ya kwaso wannan kazamtai kaga wannan abun azamta ne najasa ne fa yadahu ala zahari muhammadin sallallahu alaihi wasallam yazo ya aza a bayan manzo sallallahu alaihi wasallam idza sajad lokacin da yayi sujada fan ba'at ashqal qawm sai suka aika mafi tsiyata mafi tabewar mutane shine abu jahal kamar yadda ta Allah ya ce idan ba'ata ashqaha saboda haka fan ba'at ashqal qawm sai suka tura mafi tabewa mafi tsiya kaga a lokacin da aka yi kisan kai ko kuma aka aikata wani aika-aika wanda ya mubashara abin ya hilehi a kan wa'anda su suka taimaka shi yasa nan ya aka kira ashqal qawm wanda ya je ɗauko fa nazara sai ya jira hatta sajara nabi sallallahu alaihi sai da ma'aiki ya sujada wa da'ahu ala zahr sai ya aza a bayan shi baina katafai tsakankanin kafaɗinsa inda tambarin annabta yake kaga juriya ta ubangiji subhanahu wataala da jinkirin ukuba inda alamar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne wanda kowanne annabi yana da a nan gurin sai suka kasu kaɗawa kuma a halin da aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid kuma a gurin ɗakin Allah subhanahu wataala to me kake tunani ga wasu abubuwan da kafirai suna kaza ka ce ya za a yi ka'aba ina ne ko ba kan gaskiya ba muke ko ba in ka leka wancan lokaci kaga abubuwan da suka faru ubangiji bai gaugawa da gaugawar mutum kar ka samu shakka ka ce ko ba kan gaskiya ba muke ko imanin mu kaza ba haka bane ba Allah bai gaugawa da gaugawar mutum kuma ubangiji ya bar hakan don ya cika ma annabawan shi ladansu sannan kuma kai kuma da'iya wannan ishe ka ishara wala qad istuhzi abi rasulin min qablika wa ka ayyun min nabiyyin qutil wa ka ayyun min nabiyyin qatala ma hurub biyu kaga da dama an kashe annabawan Allah cutarwa ba irin wanda ba a yi ba ga annabawan Allah akan mi hanyar Allah in dai wannan hanyar ce zaka gabatar dan an zage ka ko an ci mutuncinka kai kanka mai da murtani dan shakhsiyarka shi yasa kuskure ne da zaka samu misali da yawa daga ƴan uwa matasa in aka yi wani abu ko aka ci mutuncin mutum aka sai ta da hankali ko kuma ya tahamar difa'i in dai ka sai da ka ba da mutuncinka da addinin ya tahi ba kai ba za ka ba kanka kariya Allah ne zai baka kariya kai dai kawai ka tahi akan inna la nansur rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawmil ashhad Allah ne alƙawarin wannan saboda haka ashkal qawm fa nazara hatta sajara nabi wadahu baina katifai wa ana anzur la ughni shay'an ibn mas'ud yace ina gani ba ni iya amfanar da wani abu walau kanat li man'a yace da a ce ina da kariya ina da man'a ina da wanda za su bani kariya su su taimaka ma bayana aka ce mana'a shine mataimakanka kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu mana'a da su Abu Talib da suran ragowar haka sai dina abubakar amma irin su bilal da ba su da sai zamanto suna da mi suna da kenan suna da rauni aka dinga cutar da su to ga da'iya mana'a tana da amfani ya zamanto da kwai jama'a kaga me suka ce ma annabi shu'aib afun annabi lut yace law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid annabi shu'aib suka ce walau la rahatuka la rajamnak ba dan jama'ar ka ba da mun jefe ka to ita mana a karkace kowa ba ruwan mu da kaza ba ruwan mu da kaza a'a inna allaha yansuru dinahu walau bi rajulin fajir duk wanda ya zo shi addini zai ba da agaji kai ko ba musulmin bane in kaga ta wani bangaren iya da daurukin shi kakkabar shi saboda haka duk matakai yanzu kai ne ka zo ka guri ana tawa ma za a cuce ka za a ma kaza kana shigowa gurin an kulla wata kitu murmura da ka shigo kawai kana shiga ya kaga inspector din ai dan majalisun ku ne kaga abin ya baci can an kulla ma muna muna bakka da kowa kana shigowa ya ce muna lahiya kaga ya kaga ashe dan majalisun ko dan wajen ku ne kenan mi yanzu kai ma kana da wani naka to kaga ko ai ake mana a tana da amfani ibn mas'ud yace ba ni da wannan saboda shi ɗan ƙabila ta banu hosai ne kenan bai daga ƙwarai ba ɗan dangi ba ne ba kaga duk wanda ba ɗan dangi ba kuma a su irin mujtama nasu kenan da akwai matsala ya ce laukanan limana'a laukanan limana'a ya ce da a ce ina da wata kariya kenan da na aikata wani abu amma ba ni da ba abin da zan iya aikatawa sannan kuma malamai suka ce kaga a nan gurin abin da aka yi ka san dai mutumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ƙwabrin shi inda za a ɗora a dutsen uhudu sai ya ɗaga dutsen uhudu ya kake ga imanin shi in ka gama duk imaninmu gabaki ɗaya ka maida mu gefe ba mu kai baho imanin shi to ƙarshen dai imani da san addini da kaza amma bai ba kundin bala ya kuna bakin wake ya cakoma ashkalkom suka mutu tare saboda ba haka nan bane ba abin da aka lazumta malamai suka ce kaga wannan yake nuna yin intihari mutum ya yi ƙoƙarin ya sa bom ya tankaru wani a mutu tare ko kuma ya ridi wani a mutu tare suka ce a wannan hu abin ba a raba da shi inda hu ana wannan abin don sau da addini daban in aka tu in ta maka kashewa ko cin mutunci addini ko kaza in aka maka ta'azibun nafs ake cin mutunci addini a gabanka Allah zai lullunka ma ladanka in aka maka cin mutunci Allah zai lullunka ma in aka ma wasu yan uwanka musulmi Allah zai lullunka saboda ai musiba ce musiba tana faduwa kas kenan kai wannan abin ya faru karin lada ne gare ka saboda haka fajalu hakuna sai suka zaman to suna darere ku wa hilu ba'dhum ala ba'd junan su yana langi a jikin juna kamar wannan ya faɗi kan wannan suna darere ku wa rasula sassajir la yarfu rasa ma ki dai yana cikin sujada bai dago kan shi ba kaga wannan ya nuna inda najasa inda kenan wannan ya zamanto kenan ya warware mai arwalla ko sallah ta baci ba zai ci gaba ba da kawai zai tseda kenan sun zuba mai najasa sallah ta kare amma sallah da salam sai ci gaba hatta ja'atu fatima har labari ya cimma fatima ta zo fatar hatu an zahari ta jefar da abin daga bayan shi warfa farfa rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai dago kan shi wannan ya nuna matsayin fatima radiyallahu anha inda za su taba ta to da makka ta tashi inda za ta ta da maka kaga kuma ka leka su su abuja da suka za amma sun san ba martaba su bace ba su taba ta in suka taba ta to hamiya za ta motsa yanzu za su ajiye duk bangaren addini kawai sai sun kashe waɗannan mutane don me za a bigi yar kabila ta banu hashin banin mutalib yanzu za su iya ba da kariya akan hamiyatul jahiliya amma ba za su iya ba da akan addini ka gani za su iya wannan saboda haka ita sai ta zo ta yi sun makala hi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce allahumma alayka bi quraish Allah ga kai ga Qurayshawa salata marat su uku annabi sallallahu zai addu'a yana yi su uku fa shaqqa zalika alaihim sai ho abin ya kuntata suka samu damuwa idda'a alaihim saboda yayi mummuna addu'a gare su wa kanu yarawna anna da'wa fi zalika al-badal mustajab saboda sun tabbata ce addu'a a Makka amsashiya ce thumma samma bayan nan kuma sai ambaci ɗaya bayan ɗin su Allahumma alayka bi abi jahl وعليك بأتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن أتبة وأمية بن خلب وعقبة بن أبي معيط وعد السابع يلسى ودا نبكو فنسيه الراوي يتي راوي كن سيزهن تو يامن تاشي fa wallazi nafsi bi yadi laqad ra'aytu alladhina adda rasulullah sallallahu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam sai lissafa ya kidaya su sai da na gansu sar'a suna kai fatara alqauma fiha sar'a fil qalibi a wannan tsohuwar rijiya sananniya wacce ce yace ma qalibi badar kenan baka san ba qalib ita wannan da rijiya rijiya ma sai ta zaman to ta sananniyar rijiya saboda ciki aka jajjefa su sai ce qalibu badar kenan so ko rijiya ta badar imam al-bukhari ya maimaita wannan a sittaratul musalli sannan kuma ya maimaita al-mar'a tatrawa al-musalli shi'a min al-adha mace za ta iya dauke wani abu na wannan da aka jefa ma mutum a bayan shi sannan kuma a jihad babu du'a alal mushrikin bil hazima wa zalzala za iya ma mushrikai a dunkule addu'a Allah girgiza su kaga me yace Allahumma alayka bi quraish Allahumma alayka bi quraish yanzu dan kai addu'a ga kahoran kasa kaza da suka yi wani abu kaga ai quraish yace a jumlance sannan kuma sai ya rarrabe to wannan shi ma yana halitta saboda wasu suna ga cewa bai halitta a dunkule a yi wannan sai kuma babu tsarhul mushriki na filbi'iri yawan mushrikai a rijiya saboda ai lakara mata nan su dama kawai za a turbuɗe su ne kasi wari kenan dan an afka su a rijiya dama ba su da wata karama aka jefa su cikin ruwa aka jefa su rijiya koma ina dai aka wurga su duka daya a fadailus sahaba babu malakai nabi wa ashabu min al-mushrikin bi makka irin abin da manzo sallallahu da sahabbai suka dinga haduwa da shi a makka a magazi kuma babu du'a nabi sallallahu alaihi wasallam kufar quraish addu'ar ranar sallallahu sai dinga ma kafiran qurayshawa daga lokacin yau sai mutane na dauka ya karewa sai da saurana alaikum salam na sai ya shi ma wannan wanda take dauke da yaro malamai suka ce babu amintuwa akan cewa komai zai iya faruwa na shi wannan yaron ko kuma a cikin tufa shi ma da akwai najisa ko bauli sau da haka za ta ci gaba ita ma da yin sallah tana dauke da shi sai saki za ta ci gaba da yin sallata sau da dama ai shi a tattara shi ai ba wani sarki ba za ka ce kamar babba a wani gasa na eh shi kuma dan ya makar aicha ma ya kawai minan najasat fi samni wal mago eh shi kuma anan gurin ya kawo shi dan nuni akan tsarki cewa bai daga najasa karka dauka kenan shi jini kin da zai zamanto ya zuba daga cikin nashi iya daga abin da kenan zai raunin wannan zai warware mai arwa zai warware mai arwalla saboda kaga inda najasa ne da ba kwatanta shi ba da miski sai ya kuma zai tashi da shi ranar alkiyama na inda daga wata shidda abin da ya kasa ne yayyawa ruwa ne kawai za a ɗan yayyawa ruwa ba tare da ruwan ya yi gudu ba za a bi bayan bawon in kuma ya zarta wata shidda kaga ya ware cin abinci shi kuma sai an wanke kenan shi kuma wankewa yawwa a shi kuma kama za a wanke kama za a wanke ɓera na daji ne bambancin ɓera daji na bambancin duk ɓera ne kawai tun da ba nan ruwa ba ne tanar ruwa ka ce amma na ba na ɗin eh duka kenan haika auna garken duk dabbar da ake cin namanta kenan duk wanda ake cin namanta
inda abubuwan da suke ganin cewa ba beran daji suke faru sai a beran daji ana cin yan shi ne aka ce wai babu bambanci da tseren daji da tseren gari duka ɗaya eh a haram ne haram ne duka gama duka eh tun da annabi sallallahu ai wanda ma aka yi umarnin a kashen ai na daji ne tun da ai na farauta ake zance ana farauta dabba gida ai kaga aka ce farauta na daji ko annabi sallallahu alaihi da ya ce a kashe su ko a harami ko wajen harami kaga daga cikin akwai alfa'aratu to kaga ai beran ana zancen beran da yake a jeji ba ma a gari ba ha eh eh eh a ba wanda ya halitta shi kuma ina ji a wancan ai mun yi na eh, abin nan da aka kawo mikhdab an yi an yi na mikhdab ga gani in ya halitta wani ai kawai ruwan aka zubo aka tafiyar da shi kuma ba sha bane ake yi kutsari a wannan kuma ba aika hore ne suke wannan musulmi ya yi iman ai kaga ruwan aka yi fitsari kuma ai ya zama wani abu Eh, zai iya zama najasa duk da tana yiwa ba zai zama najasa amma akwai kyankyami tunda in ruwan yana da yawa fitsarin kuma kaɗan ne kaga bai zama ba najasa amma kuma ai akwai kasamta Mm. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
Allah